a sallama cewa mazala zance in zai sallama sallama salatan sai kan yi sallama har sau uku idan sallama sallama salatan idan zai yi sallama yakan yi sallamar har sau uku Wai za- idan ya zamo a wajen yana hangen ko ba a ji sallamar ba Mm.
a- ko ba a ji sallamar ba Mm.
ko kuma ya zamo idan ya yi sallamar a kofar gida mai gidan baya kusa to Mm.
yakan maimaita haka har sau uku Mm.
yadda yake ya zo a hadisi idan ɗayan ku ya nemi izini har sau uku ba a yi masa izini ba to ya koma to wai za ta kallama bi idan kalimatin ya adaha faɗi salatan magana kuma yakan maimaita ta sau uku na'am ya sa wancan kana idza sallama sallama salata Na'am.
wa idza takallama bi kalimatin a'adaha salata na'am to
حدثنا عبدة بن عبد الله mm, حدثنا عبد الصمد mm.
قال حدثنا عبد الله بن المثنى wancan ne isnadin aka sake komawa قال حدثنا سمامة بن عبد الله عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم wato wannan mutaba'a ce wadda take cikakkiya Mm.
an samu mutaba'a ga wancan isnadin mutaba'a wadda take cikakkiya Na'am.
Anas ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama انه كان اذا تكلم بكلمة اعادها ثلاثا kan maimaita maganar har sau uku حتى تفهم عنه me yasa domin a fahimci maganar daga gare shi domin a fahimci maganar daga gare shi واذا اتى على قوم idan ya je ya samu mutane فسلم عليهم ilmu zai musu sallama سلم عليهم yakan ثلاثا musu sallama har sau uku مم. حدثنا مسدد قال حدثنا ابو اوانة عن ابي بشر عن يوسف بن ماهكه Mm.
عن عبد الله بن عمرو قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه ya ce manzo Allah ya tsaya a baya a wata tafiya da muka yi tafiya tare da shi tafiyar nan mun yi ta tare da manzo Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama yana daga baya Ah, wato a wayan muslim aka ce daga makka ne za a dawo madina مم. فأدركنا sai manzo Allah ya same mu ya riske mu وقد أرهقنا الصلاة hakika wakacin sallah ya shigo mana ya yi mana kunci wato mun cinye mafi yawa a wakacin sallah ya rage dan kaɗan صلاة العصر sallar da asar ونحن نتوضأ alhali muna alwala فجعلنا نمسح على muna أرجلنا wanke kafafunmu sama sama ba ma wanke can sosai yadda ya kamata a a sama sama muke wanke kafafun فنادى Allah بأعلى ya صوته kira da mafi ɗaukakar muryarsa ويل للعذاب من النار Azabi minan nar kai can dunduniyar da me ita bai tsaya wanke ta yadda ya kamata ba a wajen alwala kai can wannan dunduniyar daga wuta مرتين ya faɗa haka sau biyu أو ko ثلاثة ya faɗa haka sau uku Hmm.
wannan hadisin ya gabata a baya a kita wato a babu ma rafa a sautahu bil ilm نعم to kuma anan ya mai ya Buhari ya kawo shi ne don ya nuna maganar maimaita ma- magana cewa a maimaita magana Hmm.
to
باب تعليم الرجل أمته وأهله babin cewa mutum ya koyawa ya tsaya ya koyawa baiwarsa ilimi na addini Mm.
ya tsaya ya koyawa iyalinsa ma ilimi na addini Mm.
kai ya zama an fi gwaninta wajen a koyar a waje amma an bar gida da jahilci zai zama ba a yi komai ba ko da abin da aka yi to a yi daidai ba a fara tabbatar da cewa an fara da gida tukuna a Mm.
fara da gida tukuna
حدثنا نعم اخبرنا محمد هو بن سلام مم.
حدثنا المحاربي قال حدثنا سالم بن هيانا Mm.
قال قال عامر الشعبي shi wannan Muhammad ibn Salamin din yana cikin waɗanda guda tara da ake cewa su salamu ne نعم ba sallamu ba نعم Rahan to ɗaya daga cikin su ne shine malamin Buhari Na'am.
shehun Buhari yi مهم.
to a to yace da sanan Buhari ne da sanan sanin hukun hayyana نعم yana shi kuma wannan hayyana ne ba hibbana ba Na'am.
sanin hukun hayyana Na'am.
wato sunansa Salihu dan Salihu مم.
shi zama mahaifinsa ma salihu Allah.
shi kuma dan musulmi shi kuma dan hayya مم.
akwai wani salihu na hayya na shi wannan yana da rauni Mm.
amma shi wannan bai da rauni مم.
to نعم قال قال عامر الشعبي kala amir shabi ya ce حدثني أبو بردة abu bautar da yi min hadisi عن أبيه ya kama ya kansa abu musa al-ash'ari قال yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم alaihi wasallam ya ce ثلاثة لهم أجران za su samu lada ninki za a ninka musu lada رجل من أهل na الكتاب farko dai mutumin da yake yana cikin jama'ar da aka ba su littafi tun kafin zuwan qur'ani wato ko yahudu ko nasara مم. آمن da بنبيه yake ya yi imani da annabinsa وآمن بمحمد da aka صلى zo الله عليه masa وسلم qur'ani kuma ko ya san qur'ani sai ya dawo ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan za a ninka masa lada za a ba shi lada a ninka masa yanda qur'ani daman ya faɗa ula'ika yutawna ajrahum marratayn bima sabaru Mm.
to والعبد المملوك na biyu daga cikin wanda ake ninka musu lada shine bawa wanda yake abin mallaka ga wani إذا أدى حق Allah ya الله zamo ya tsaya ya ba da haƙƙin Allah haƙƙoƙin Allah da suke kansa kamar wajen sallah ko wajen azumi وحق مواليه sannan kuma ya ba da haƙƙin iyayen gidansa ya ba da haƙƙin ba'a mai gidansa Mm.
to shi ma za a ninka masa lada
ورجل كان عنده أمة na uku daga cikin wanda ake ninkawa lada shine mutumin da yake ya mallaki baiwa يدعها yana saduwa da ita فأدبها ya tsaya ya ladabtar da ita فأحسن ta تأديبها ladabtar da ita ta zamo ta san yadda ake zama yadda ya dace a tsari na addini ya وعلمها koyar da ita abin da yake wajibi a sani na addini فأحسن ya tsaya ya تعليمها kyautata ya sanar da ita din ثم أتقها sannan duk bayan ya yi wannan wahala da ita ya yi ɗawainiyar nan da ita kuma ya zo ya ‘yanta ta ya فتزوجها aure ta bayan ya ba ta sadaki فله shi ma kan أجران za a ba shi lada biyu za a ba shi lada biyu
ثم قال آمر wato mai ke nuna a shekaru addinin musulunci yana duban ya za a yi ba mutum ya ce shi ya zai samu bukatar kansa ba ya zai yi a ce al'umma ta yi gaba Na'am.
ya za a yi zama ɗaiɗaiwar mutane sun yi gaba Na'am.
kaga wannan in dan sha'awar matan nan ce ai bai wasa ce مم.
zai mallake ta duk abin da yake so zai da ita مم.
amma kuma ya ga a'a ba za a yi mata abin da za ta ci gaba ya tsaya ya koyar da ita ya ladabtar da ita sannan kuma ya yanta ta ya aure ta a matsayin ya مم.
Ah, ya aure ta a matsayin ya aka ce to za a bashi lada ka wannan wato ya nuna ba wai bukatar kansa ce take gabansa ba a'a ci gaban jama'a ci gaban ɗaiɗaiwar jama'a shi ke gabansa su makala abu amir sannan abu amir ya ce wata su makala مم. آمر sannan amiru sha'abi ya ce Mm.
amiru sha'abi ya ce أعطيناكها بغير شيء wannan hadisi mun baka kyau mun baka shi kyauta Mm.
eh ba wahala kai ka samu ba وقد كان يركب فيما دونها إلى المدينة akan hau a tafiya akan maganar da bata kai wannan ba tun daga nan har a je madina Mm.
kai ko gashi a gida ma ka samu Mm.
eh ga a gida ma an baka kana zaune a garin ku نعم
wato duk wanda suka zo a hadisin nan su shida mutanen kufa ne Na.
wanda shi malamin buhari muhammadu salami مم.
kuma hadisin ya kunshi ruwayar hadisi da haddasana da habarana da kuma an an Mm.
kuma ya kunshi ruwayar tabi'i daga tabi'i نعم kuma a nan gaba buhari zai sake kawo hadisin nan har guri hudu مم.
da aksabul iski da aksabul jihadi da hadisul anbiya da kuma annikab مم.
hakanan kuma muslim ya fidda hadisin a ima hakanan tirmidhi ya fidda hadisin a kitabun nikahi hakanan nisa'i shi ma a kitabun nikahi ibn majah ma ya ya fidda hadisin shi yasa hadisin din masu littattafan nan guda shida in ban da abu dawud duk sun fidda shi نعم to
باب إذا الإمام النساء babin cewa sarki ko limami ko wanda yake jagora ya tsaya yi wa mata gargadi ya tunatar da su وتعليمهن kuma sanar da su matan a sanar da su lamuran addini
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال أشهد علي النبي صلى الله عليه ashhadu ala annabi على النبي صلى الله عليه وسلم Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu yace na tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato na tabbatar na ji wannan maganar da zan faɗa
Au ko kala na ga da abin da zan faɗa daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam Mm.
ba na wata kokon ba na raba ɗaya biyu Mm.
to Au kala da'un.
ko kuwa da cewa yayi Ashhadu ala ibn Abbasin na tabbatar na shaida bisa lamna abbasin anna rasulullahi sallallahu alaihi cewa wasallama ya faɗa min cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ruwayar Imam Ahmad daga Gundar daga Shubatu shi Shubatu wato yace ashhadu ala ibn Abbas Adabu yace ashhadu ala ibn Abbas na'am shi kuma Abdullahi Abbas yace ashhadu ala nabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk su bi na'am to kharaja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito wa ma'ahu bilalun wato ya bar gurin da maza suka taru a Na'am.
sallar idi na'am bayan yi musu hudu ba ya tafi wajen da mata ke taruwa na'am Eh, ba daidai ba ne don an ce wajen sallar idi ana so mata su je ba wai an ce in sun je din su gaure da maza Na'am.
su ware waje daban Mm.
Eh, su ware waje daban in ya zama zuwan nasu sai sun gaure da maza ai ba daidai ba ne su je na'am ba daidai ba ne su je waje bai da alfasil tarikai ne ba ido Mm.
yadda shau na zifi yake fada Mm.
to na'am فظن أنه لم يسمع a- manzala sallallahu alaihi wasallam ya je wajen su ne tare da bilal Mm.
ya dauka cewa ko san da yake gargadi ga maza san da yake yin huduba ga maza mata ba sa ji saboda suna bangare daya suna wani wajen ne annahu lam yusmi'in nisa cewa shi bai je da mata maganar da ya faɗa ba فوعظهن ya gargade su ya gargade su cewa na gan ku kun fi yawa a yan wuta a cikin yan wuta na ga ku kun fi yawa Eh, domin kuna yawaita la'anta kuna butulcewa abokin zama Mm.
Eh, wato wannan shine asali aka ce a cikin cewa mata su je guraren wa'azi na'am amma fa da sharaɗin su ware kuma ya zama an amince rigima sai za za mu ga shi Usman dan fodiyo Allah ya ƙara yadda a gare shi sanda ya fara wa'azi a ƙasar nan ƙasashen nan na Hausa mata sukan zo wajen wa'azin nasa amma kuma suna warewa na'am Eh, suna warewa ba cuɗanya suke da maza ba sai wani malami gwani mustapha ya aiko wa shehu usmanu da baitoci yana cewa mu- abin da kake mu mun yi munna amma kuma matan nan da suke zuwa wajen wa'azinka ba daidai ba ne lalle ka hana su Eh, alaika minna tahiyatun mubarakatun shummimna mis- miskan wasu kamin ya labuna أيبن فودي قم تنظر إلى الجهلاء لعلهم يفقهون الدين والدون فامنع زيارة نسوان لي وأزك إذ خلق الرجال بنسوان كفاشينا لا تفعل ما يودي للمآيب إذ لم يأمر الله عيبا كان يؤذينا وعبية المصطفى بج يتممها في آل كشف زيد الأد يكفينا Eh, ya ce muna gaishe ka mune ma gaisuwa Mm.
Ah, lalle kam ah, wannan gaisuwa ta mu haɗar da almiski ta mai kamshi Mm.
Ah, dan fodo mune ma godiya ka tashi ka gargaɗi jahilai ko sa gane addininsu ko sa gane yadda za su tafi da rayuwarsu ta duniya amma ka hana mata zuwa wa- wa'azinka domin ko a ce a bar maza da mata su cuɗanya wannan ya isa babban aibi kakka aikata abin da zai jawo zuwa aibi Allah bai umarce mu mu aikata abin da zai jawo zuwa aibi ba Mm.
sai ga baitoci na nan guda biyar Mm.
daidai hijira ta shekara dubu da ɗari da ɗan ɗoriya wato ɗan ɗoriya bai kai shekara guda ba a dubu da ɗari ɗaya a, wato a, wa- wa- sai wato da dubu da dubu da ɗari biyu kai, dubu da ɗari biyu fi amin rash ma'a zaidul addi ya kafi na Mm.
a sai shehu usmanu ya ce da ɗan uwansa shehu abdullahi abdullahi kai fa za ka ba da amsar wannan baitocin na'am shi ne shuwabla dan fodo ya rubuta baitoci yake cewa ya ayyu hazal ladhi kad jaa yansahuna sam'an lima qulta fasma anta ma qulna nasata juhudaka Mm.
lakin laysa tuzuruna wa qultu subhana hadha kana buhtana inna shayina in ja'u li majlisina hum yabsuna su al-qawl buhtana lasna nuhalidu bin niswani kaifa wa za kunna nuhaziru لكن قلت سلمنا أن كان ذاك ولكن لا أسلم أن يترك بالجهل إذ جهل كفاشينا to ya kawo baitocinsa guda uku a cewa izirtikabu a haffil jahali kan wajaba yuka firul jahal in za ka na isiyana ya ce kai wannan da ka zo ka ne mana nasiha ka yi mana nasiha ƙwarai iyaka iyawa sai dai ba za ka ji abin da za mu faɗa ba mu nan duk tsarin da muke na wa'azinmu ba magana a ce maza da mata su gaura domin ma ai wa'azin da muke akan cewa a daina haka ne a daina cuɗanyar mazan da mata to amma mata muna haɗa mazan da mata da a ce a bar su da jahilci gaba ɗaya ba san addinin ba ma sai yakan zamo akwai gurin da yake gwamma masu cuɗanya da maza in za su san addini domin shi jahilci ya iya sa mutum ya aikata kafirci bai sani ba wannan ko sabo ne kafirci ya fi muni an ce itika ba a hafin rarrarai ne wajib wajib kuma a nan a littafin da zai lura da dogon bayani ya ce a gane koyar da mata asali a kan iyayensu ne bayan kan iyayensu in sun yi aure yana kan mazansu ne har ya kawo abin da sharhohin motasar suka faɗa a kan wannan. To, wato yake ya aka wannan wai musu gargaɗe wa amarahun nabi yawan su cewa su yawaita sadaka.
فجعلت امرأته sadaka ta nafila na'am da manzo Allah ya ga su ne suka fi yawa a yan wuta to ita abin da ke kawo shiga wuta ai laifuffuka na'am ita ko sadaka tana kankare mafi yawan zunubai zunuban da za su sa bawa ya shiga wuta Mm.
Ehem.
فجعلت المرأة sai mace ta البرداء haɗu tana ciwo a warwaranta والخاتم ko an tana ciro dan kunnanta Na.
tana ciro yarinta kurku ya to yari ko kuma zobe وبلال يأخذ في طرف ثوبه sai ta sa a gefen tufafin bilalu bilalu ya daga tufafinsa haka ya ya ya ya ta matan suna sa a- a- abinda suka bayar sadaka a ciki نعم To, نعم باب الحرص على الحديث babu a nuna kwaɗayi bisa jin hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam wato a wata ruwayar a wata nusar akwai ƙarin wa ƙala isma'ilu وقال إسماعيل an ayyuba An ayyuba, an ada'in, wa qala ibn abbas ashhadu anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallama.
shi a tasa ruwaya ya kawo ta da yanki wato cewa shi abdullahi ibn abbas ne ya faɗa ashhadu anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam to باب الحرص على الحديث mm, حدثنا عبد العزيز بن عبد الله mm.
قال حدثني wato babu سليمان nuna tsananin kwaɗayi bisa jin hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam to حدثنا سليمان mm, عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد بن ابي سعي- سعيد المقبري عن ابي هريره انه قال abu huraira ya ce قيل يا رسول الله an ce ya rasulallahi من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه waye zai fi azurta a cikin mutane ta fuskar samun ceton ka ranar alkiyama wanda ya azurta hakika shine wanda ya samu ceton manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to a cikin masu samun ceton wanne ne zai fi samun rabo mafi girma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wa sallam yace لقد ظننت يا ابا هريره daman na dauka cewa ya aba huraira الله يسالني عن هذا الحديث احد maganar nan ba أول wanda zai منك tambaye ni ita mm, farko wanda zai riga ka tambaya kai za ka riga tambaya a kai mai tambayar daman abu huraira ne
lima ra'aytu min me yusrika alal yasa hadisi nake na dauka cewa kai ne farkon wanda zai mun wannan tambaya dan na ga irin yadda kake kwaɗayin hadisi jin hadisai
as'adu an-nas bi shafa'ati yawm ai al-qiyamati wanda yake zai ya fi azurta a cikin mutane da samun ceto na a ranar alkiyama man qala la ilaha illa duk allah wanda ya ce la ilaha illallah khalisan min qalbihi alhali ya faɗe ta da tsarkakewa a zuciyarsa ya faɗa don Allah ba don wani abu ba aw nafsi ko daga kansa ya tsarkake daga kansa Mm.
wato wannan yake cikin yana cikin hadisai waɗanda suke tabbatar da ceton manzon Allah Sallallahu alaihi wasallam.
kuma bayan da wasu suke faɗa ba cewa wai ai ceton nasa ba wani abu ba ne sai wanda yake daman ya zama lokacinsa a wuta shine za a ce je to shi ya fito da shi domin wannan ne to wata ɗaukaka kenan aka ba shi Eh, maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa zai ceto da yawa akwai wanda yake ba ma shi ba a cikin ma al'umma akwai wanda yake an tafi da su zuwa wuta amma a samu wani ya ceto gare su a kyale su da zama ba kai su wutan ba akwai wanda ma san san ko tafiyan ma ba za a fara yi da su ba ceton wasu zai sa a kyale su Eh, akwai hadisai da yawa da da suka zo akan tabbatar da ceto shi yasa maganar ceto mutawatira ce wajibi ne duk musulmi ya imani da ita wa wajibin shafa'atul mushaffai muhammadin muqaddaman la tumnahi wa ghayruhu min mutaral ahyari yashfa'a kama qad ja'a fil ahbari Na'am.
إذ جائز غفران غير الكفر فلا نكفر مؤمنا بالوزر آه، wajibi ne mai imani da cewa lalle wanda yake abin karɓar cetonsa zai ceto shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ne farkon zai fara ceta Na'am.
kada ka taɓa cewa wai haka ba za ta yiwu ba in kai haka to ka fita daga bayan gaba ɗaya haka nan wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga zababbun bayi na Allah wanda Allah ya yarda da su to su ma za su yi ceto yadda yake ya zo a hadisai daban-daban domin ayyayu Allah subhanahu wata'ala ya gafarta wa bawa duk irin laifukansa laifi ɗaya ne kadai Allah ya ce baya gafartawa inna Allah la gafiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Mm.
gafartawar ga bayin ta yi da sababin ceton wa'yansu Mm.
ne idan ba samu wannan ceton ba ba za ka samu gafarar ba amma sai Allah ya kaddara ka samu wannan ceton sai ya zamo ka samu tsira daga wannan laifukan naka ko sakamakon su nuna Mm.
to Na'am.
yadda ake cewa wato ba su mut- ba su mutunce ta nan to dan su ba su zamo daga wanda suka cancanci a yi musu ban Na'am.
alama cewa ba za su samu ceton ba ne a lahira shi har yasa sukan yi musun ceton kamar yadda wanda suka ce ba a ganin allah a lahira to alama cewa su ba za su ga allah ba ne Eh, alama ce ta cewa su ba za su ga allah ba to Mm. Babun kaifa yuqbadul ilm.
babin yadda ake karɓar ilimi yadda wato a ƙarshen zamani za a wayi gari jahilci ya mamaye jama'a
Wa kataba Umar bin Abdul Aziz Ah, umar bin abdulaziz ya rubuta ila Abi Bakar bin Hazm zuwa abubakar ibn muhammad ibn amr ibn hazm wato wanda shi wannan ah, abubakar ibn muhammad ibn amr ibn hazm ya yi wafati a madina shekara ta ɗari da biyu bayan wafatin shi sayyidina umar bin abdulaziz to
انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم to gobe ina so ka binciko min duk abin da ya kasance daga hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama فاكتبه ka rubuta فإني خفت دروس العلم ni ina jin tsoron karewar ilimi وذهب العلماء ina jin tsoron tafiyar malamai
ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم kada ka karbi komai sai hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan ba wai lalle dan yana duda hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kadai ne hujja ba a'a cewa kada a hada masalan da asarun da aka karbo daga sahabbai a kasa ware wanne ne hadisin annabi wanne ne asarin da aka karbo daga sahabbai نعم hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba abin da ya rage ga duk wanda yake musulmi sai biyayya cikakkiya gare shi matukar dai ya cika sharuɗan inganci ya cika duk sharuɗan da ake karba amma abin da aka ruwaito daga wajen wani manzo sallallahu alaihi wasallama to ai wannan ba hukuncin su ɗaya ba duk da cewa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wato umarni da ai koyi da sunnar halifofi shiryayyun da suke bayansa to amma dai ba hukuncin abin da aka karbo daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ɗaya ba da abin da aka karbo daga gare su to na wal tubshul ilma a yada ilimi wato